بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis sha uku ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da tara ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Alintisar, lissahabi wal'al min iftira'ati samawi abdal, القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Kai tsaye za mu tashi inda Malin ya ce, Fahadihi na mazajun mimma warada fi fadli abi bakar ni siddiq. Wannan wasu ‘yan misalai ne kawai da aka ɗan tsakura wa al'umma, cikin abin da aka bayyana na wani ɓangaren falala. da darajar da Allah maɗaukin sarki yi ma Sayyidina Abubakar as-Siddiq. Minal manaƙib na darajoji, wal fada'il da falaloli al'azima masu girman gaske, allati lam yusharikuhu fiha ghayrahu wanda irin wannan falalan da Allah ya ma Abubakar, to Allah bai hada shi da wani suka yi haɗin gwiwa. a cikin wannan falalan ba shi kaɗai ne idan ka ɗauki falalan abubakar iri kaza in ka duba sai ka ga babu wani wanda ya kama da shi a cikinta mimma ja a fi sahihaini au ahadihima mala ya ce waɗannan bayanan fa sun zo ne kaɗai na cikin bukhari da muslim ko bukhari kaɗai ko wanda ya zo cikin muslim kaɗai min gairistik sa'in mala ya ce ba tare da an kwaso ma bayanan duka ba ne istik sa'in da zalika ba wai an ƙure ma neji duk abin da ya zo cikin bukhari da muslim na darajan abubakar aka kawo ba a ɗan tsatsamuwa kawai aka yi fa kaifa ma'alistik sa mala ya ce a'a to ya kake ganin da za a bi a ce ma a tsamo baki ɗaya a ce za a kawo. Fa kaifa bi ma ja a fi gairihima, wannan fa na Bukhari ne kaɗai da Muslim, wanda ba dukan ma na Bukhari da Muslim ɗin aka kawo ba. To ina ga a ce, ina ga a ce za a kwaso na sauran littattafan sunna wanda suka kawo falala da darajojin abubakar. Anya wannan littafin gaba ɗaya na alintisar zai iya rubuto su kuwa? wa amma ma ja fi kutubu sunna amma Mala ya ce in ka kalli abin da ya zo a cikin littattafan sunna baki ɗaya min fada'ilihi waɗanda ke bayani akan falalolin abubakar al'ukura wasu littattafan daban-ban da Bukhari da Muslim allati sharakahu fiha ba'd sahaba falalan da abubakar da wasu daga cikin sahabbai Allah ya haɗa su a ciki ka Umar, kaman ka ji wani hadisin yana bayanin falalan Abubakar tare da Umar, wa baqiyatul khulafa ko ka ji wani hadisin yana maganan falalan Abubakar da sauran khalifofi, fa innaha ajallu min an tastau'iba fi hazal maqam. Malai ce yawansu ɗan wannan bayani a gurguje da ake kawowa don a maida ma wani zindiki martani, to wajen ba zai kwashe bayanan ba. kuna fahimtar wannan falalan shi ma shi kaɗai kenan na cikin bukhari da muslim ji su kuma ba duka kawo ba ina ga kawo falalan shi tare da wasu daga cikin sahabbai na cikin Bukhari da Muslim ɗin. Balantana kuma a je farauta a cikin sauran littattafan sunna kai, hanya akwai littafin da zai kwashe kuwa? Shi ne Mala ya ce abin da sai an duba. A nan Mala ya ce wa ashiru huna ila ma tadammanathu al-ahadith al-mutaqaddima. Cikin hadisan da muka gabatar a baya, Mala ya ce, To, bari ya maka wasu ’yan bayanai wanda zai ƙara fito maka da ababen da ke cikin waɗancan hadisai da muka karanta a baya na falalan abubakar shi kaɗai a fili. Min tilkal manakib allati tassa biha duna gairihi, darajojin da abubakar yake ɓanta shi kaɗai banda saura. Mun gani, min ammati sahaba in ka ware abubakar shi kaɗai ke da wannan falalan. wanda duk sauran sabai gaba ɗaya ba su da irin wannan falalan. Jama'a kun gane abin da Malam yake sai ya gaya mana? Ma'ana hadisan da muka karanta da ke magana akan darajojin Abubakar. To yana son zai tattaro mana ma'anan hadisan ne a nan. Ba wasu sababbi ne zai kawo ba, a na bayan ne yake son ya ɗan cicciro maka bayanan da suka zo a ciki domin ya ce maka duba fa. abubakar shi kaɗai ke ɓanta da wannan kuma abin mamaki abubakar fa ba fa shi ya zo ya tsaya yana cewa jama'a ku kalle ni ina da daraja ina da falala na iya ba fa shi ba annabi ne ya faɗa wasu ma darajojin da ya faɗi abubakar ɗin ba ma ya wajen wasu bayanan har ya koma ga Allah bai ma san da su ba mun gano wannan da kyau ko amma gashi ƴan baya sun sani sun haddace sun zo ma al'umma da shi shi sa kowa ya kokari ya zama mutumin kirke tsakanin shi da Allah Allah ya tsare mana imaninmu na farko qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi haqqihi maganan da annabi ya faɗi dangane da matsayin abubakar ya ce innahu amannun nasi alaihi babu wani cikin mutane kaf wanda ya taɓa yi ma annabi wata baiwa ko ya taɓa ma annabi wani alheri ko ya taɓa kyautata mashi irin yadda abubakar ya mashi fi suhubatihi wajen abota ya ji daɗin abota da abubakar sama da yadda ya ji daɗin abota da kowa wa malihi kuma ya ji daɗin kuɗin abubakar sama da yadda ya ji daɗin kuɗin kowa muna gane wannan da kyau ku jama'a ana ɗauko dukiya ne a bada don a karin mutuncin addini duk wanda dukiyan shi bai rufe mai ido ba irin yadda na abubakar bai rufe mashi ido ba to zai sami irin wannan darajan wanda abubakar ya same ta annabi fa yana dab da zai rasu ne aka ce a satin da annabi zai rasu ya wannan jawabin kenan kana da wasu akwatunan kuɗi a gida kana sa ran bar ka ɗibo su ka kawo don aima musulunci hidima ba za su yi ma amfanin komi ba saboda an riga an tashi shi ya riga ya yi ya wuce kuma jama'a kun san wani abin mamaki sayyidina abubakar lokacin da yake waɗannan abubuwan an samu kuɗi a musulunci amma annabi yana ta raba masahabbai kuɗin nan bai taɓa ɗaukan daidai da kaman wannan annabi ya ba abubakar ba a lokaci ɗaya sai ya ɗauki raƙuma guda ɗari sai ya kyautar, amma bai taɓa ɗaukan ɗan akuya ya ba abubakar ba, kuma baka taɓa ji abubakar ya je wani waje ya yi ƙorafi ba, baka taɓa ji ba. Wannan ke nuna cewa abubakar da gaske yake yi. Jama sai mun zama haka, amma fa yanzu wani fa sai ta ƙorafi a kuɗin da ba nashi ba. wai an samu kuɗi ba a bashi ba, a'a, ni mamaki nike, kai dama kana addini don a riƙa biyan ka ne? Ni na ɗauka kana addini ne don ka ɗauko naka, ka bayar don ka ƙara karɓuwa a wajen Allah. A kai ka zauna ne ma kamar kana taimakon mutane ne ma da kake addinin, su ma riƙa baka kuɗi in suna neman a zauna lafiya. Na kasa gane irin wannan shiriri ta jama'a. Sahabbai a zamaninsu sun ɗibi kuɗinsu ne suka gina musulunci. sanda aka samu kuɗi a musulunci to sai annabi ya rika ba wasu wanda suka shiga musuluncin ma daga baya waɗanda ake musuluncin da su tun da a asali annabi ma ya hana su komi to ai shi ne abin da ya faru lokacin da aka je fatahu maka aka je yakin hunain aka dawo an samu dukiya mai yawa kawai da annabi ya zo sai ya rabar wa mutanen maka da kuɗin duka mutanen madina ko sisi bai ba su ba shi ne sai suka koma gefe sai suna ɗan ƙorafi mutanen da ɗazu-ɗazu mu gama yaƙansu kuma saboda ‘yan uwan shi ne yanzu ji an samu kuɗi waya kwashi kuɗin gaba ɗaya ya ba su wannan maganan kawai sai ga ta kunnin annabi annabi ya san cewa muhajirun ba za su yi ba sai ya waro waɗanda aka ce sun yi su ne mutanen madina ya zaunar da su ya ce kai jama'a wai shin ba an same ku batattu Allah ya shiryar da ni ya shiryar da ku ta dalili na ba ban same ku kuna rigima Allah ya hada kanku ta dalili na ba ban same ku cikin talauci Allah ya azata ku su dalili na ba ya dinga lissafo masu abubuwa suka yi saranda suka tuba duk abin da annabi ya faɗi sai sai haka abin yake shedan ne ya nemi ya shigo musu ta hanyar kuɗi ya lalata tunaninsu cewa ai an samu kuɗi maimakon a ba su an ɗiba an ba wasu yau kuma da annabi ana ba shi kuɗin yana zuwa yana tarawa ne to haka shaɗan zai zo ce kun gani ko ai kuɗin ku ga sun yana tarawa don zai arziki shi kaɗai haka kuma zai bullo masu amma annabi ne fa ya zo yana sallah sai ya tuna da an kawo su zinari zai raba sadaka ana sallame sallan a guje shiga gida ya ɗauko ya rabas, duk abin da annabi ya ɗauka ya raba, to sai an samu cece ku ce a kan shi, ina fatan mun gano wannan da kyau. To kun ga cin da a cikin waɗancan fararen halitta, zaɓin Allah aka samu irin wannan ƙorafi a kan kyautan kuɗi, wannan ke nuna cewa a abin da zai biyo baya sai da Allah ya kiyaye. Ba wanda za ka iya wadatar da shi, annabi yana ɗiban kuɗi yana ba wasu da suka zo daga baya kamar yadda muka faɗi a baya. domin ma ya lallashi zuciyarsa ne. Ban gano wannan, akwai wanda taɓa gaya ma wannan, na ce, kaga wannan tafiyan da muke kanta, ni tun da nake a tafiyan nan ba taɓa ɗaukan sile biyar an ban ba, wallahi ba taɓa ba. Kuma a gabana sai a kyautan dububuwan ɗaruruwan kuɗi. Na ce, domin shi mai gidan ya san cewa da gaske nake yi, da wannan ko ba wannan zan yi harkan. Wani ko in babu, wallahi ba zai iya yi ba. kuna fahimtar wannan da kyau ko ni sai dai in je in nemo matafiyan ma in kawo mata kuma ba bashi ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba don komai ba sai dai ni na yi imani da cewa wannan tafarkin ita ce kaɗai tafarki na gaskiya ba wani tafarki na gaskiya wanda yake kaman wannan to abin da sai na abubakar suka yi kenan to mu ma muna son mu tsira ko jama'a irin abin da za mu yi kenan kaɗai mu tsira jifa annabi sai da ya tara kowa ya ce abuta ban ji daɗin abuta da kowa irin yadda ni ji da abubakar ba a waye gari kana da aboki wai abokinka ne ke ƙoƙarin ya ji maganganun ɓatanci a kanka ya je yana yaɗawa a wani lokaci bai ma ji ba shi zai ƙirƙiri ɓatancin ya ware wasu yana faɗin ƙarya da ƙarerayi a kanka abin da kai ci wai kuma har mutane sai su zauna suna sauraron irin wannan ƙarerayin. Ni tun da nake a duniya ba wanda ya taɓa zuwa ya zagi abokina a gabana ban mai wonin ɗin da ba zai ƙara wannan kuskuren ba. Tun sanda na karanta shafi'i ya ce, Duk wanda yake adawa da kai, kuma abokinka yake amintaka da mai adawa da kai ya ce tare suke adawan da kai. to ni ko ban yadda ina da abokin ci amanan shi ba saboda cin amana aboki illa ne mataki na gaba wai sai ga wai malamin ku ne fa wai ɗaliban isu isu sai su koma gefe wai suna zagin shi suna faɗin sharri da ƙage a kan shi wai kuma a lokaci ɗaya sai ga wai sauran ɗalibai sun zauna sun yi shiru ni tun da nake a duniya ba wanda ya taɓa zuwa a gabana ya zagi malam albani ban gaura mashi mari ba ko kuma ban yi wonin ɗin shi strong wonin ba ban taɓa yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba wanda zai man wannan gigiwar ba don komi ba sai dan in na yadda malami na ba mutumin kirki ba ne abin da yake nuni a kan wannan shi ne har abada ilimin da yake koyar da ni ba zai taɓa albarka ba. To sai Abubakar ba a cin mutuncin annaba a gaban shi. Shi sa sanda Umar ya tsokane Abubakar ai mun karanta a baya. Sai da annabi ya karanta ma Umar ya ce, Nan na zo muku da addinin nan kuka karyata ni, shi kaɗai ya gazgata ni. Addinin na da buƙatan kuɗi a gina shi, kuka riƙe kuɗinku, shi kaɗai ya banna shi. duk abin da annabi yake nema wajen abubakar sai da annabi ya ɗauka abubakar ya ɗauka ya ba annabi bai bar annabi da ƙishi ruwan wani abu ba jama'a abin da nake kiran ku kenan ku zo mu haɗu mu da ku mu gina wannan harka na addini Allah maɗaukin sarki zai mana duk abin da muke so ina buga mutane misalin wannan ce malam albani ji lokacin da ya ɗauki naira miliyan goma ya ba mutanen markas san da ya ba da filin daral hadis wancan bai da shi yana kwana a gidan haya wanda miliyan goma za ta iya sai mai gida a gaskiya amma ɗauki wannan kuɗin ya bayar saboda Allah har yau bai gama gina gidan da yake zaune ba amma kalli irin yadda ya baje kuɗi ya sai filaye na gine-gine irin wannan kuma duk Allah ya ma kaddara mala albani ya tara waɗannan kuɗin ya zuba a banki ya sai motocin haya ya gina gidajen haya ya yi gonan zamani to ya kwanta ya mutu zai ci moriyan waɗannan abubuwan amma ba mai dabara a duk duniya irin shi yanzu dukiyan shi gaba ɗaya yana kwanci a kabari yana cin moriyan abin shi da izinin Allah to mutum yana ganin wai ya ɗauki kuɗin shi ya bada wai gani yake asara yayi ai ba yana cewa yar anan ka tsinta gaba karka damu da abin da ka ɗauka ka bada ka ce a aikin Allah da shi, Allah karka damu, mun fahimci wannan? Ina yawan gaya mutane wannan maganan ba sa fahimta, sanda malam albani ya gama karatun hikiba a masallacin nan bayan an yi sallan isha'i kun san ya zauna akan kujerar nan, yi wasu maganganu a kaina, da yawan kuna nan, bacin nan sai mana magana akan cewa masallacin nan namu yanda muke zaune muke makotaka. ko ko yake ɗamfare ko yake jingine a gijikin gidan mutane akwai barazana a kanmu nan gaba. Kun sai wannan maganin ku? Yawan ganu masu ƙarfi tun daga ranar na ce wannan abun ku to umarni ne yake bani, ba wai yana faɗin magana ta tafi a banza ba. Wallahi ran da na je na gaya malam albani mun kukuta mun sai gidan nan. Tun da nake ban taɓa ganin albani ya yi farin ciki da ni irin ranar nan ba. ina gaya muku, ya ce yau ne ka tsare mana mutuncin da'awanmu. Kun gano wannan da kyau ko? A ranar zuwa ne ne bacci ina gantin da nake a duniya ban taɓa bacci wanda hankali na ya natsu a cikin shi irin wannan ba. Domin kalman da ya faɗa yanzu ne ka tsare mana mutuncin da'awarmu, ni yanzu har akwai abin da zan iya yi in tsare mutuncin da'awan da annabi ya zo da shi. kai jama'a wannan ba karaman daraja ba ce, man ƙaba ce mai girman gaske, wanda ya kamata duk mai hankali ko, ya fatan shi ma Allah maɗaukin sarki ya mai irin wannan baiwan, a ce ko dai ilimin shi, ko shawarin shi, ko dattakon shi, ko dukiyan shi, ko komi ma nashi, ya ƙoƙarin amfani da shi wajen gina addinin Allah da shi. Muda abin da muka ta samu gaba ƙoƙari muke mutuncin addini ya kare jama'a. sau da haka baka da dukiyan ƙarshe me za ka yi mutuwa za ka yi bai kyautu mu rika kiran sunayen mutane ba da sai buga misalin ce kalli mai kuɗi ne, kalli mai kuɗi ne, kalli mai kuɗi ne, yau akwai kuɗin ba kuɗin akwai da yawa sun gigice sanda suka ji na ciro irin waɗannan miliyoyin kuɗin na sai to nawa mai shago yake da su a ƙasa kenan ko kun gano wannan da kyau ko don su abin da suka ɗauka shine in za ka sai abin miliyan ɗaya to ka tabbatar ka da miliyan ɗari sai ka zaro miliyan ɗin ka tana maka haka tana maka haka ni ko ban in ina da buƙatan abu ba in kwashe kuɗin duka in yi mun gano wannan da kyau ko ga abdurrahman ɗazu muna zaune ban da ko kwabo iyakan wasu kuɗi ne suka zo su ma wani abin za a yi da wannan kuɗin na ɗauke shi na ce mu fita a mota ƙila wasu sun gama sanda muka fita da yamma fita ne duka kuɗin na je na kaso su, kawai na yi abin da nake so, hankali na ya kwanta ina dawowa saura ɗari biyar ta rage na kira Ibrahim na bashi je ka kashe man ita ban ji hankali na ya kwanta ba sai na kashe kuɗin nan na lalaba na ji ban da ko sisi na duba ofis na san ba ko kwabo sannan hankali na ya kwanta yanzu mun gano wannan da kyau ko wallahi suna aljuhuna ji nike suna ta min kaikayi kuɗin nan da ma na je kuɗin suka ragu ce mai nike zaɓa abin da kake so a siya saboda a gama da su a zauna lafiya kawai malam ina da bukata kuɗi suna aje me amfanin su ina fatan mun gano wannan da kyau ba su da wani amfani kawai zama man kaya a banza a wofi to addinin kana da bukatan kuɗinka wai ka ce wai kana aje wasu kuɗi akan me malam albani ya ba mu labari ya ce akwai abokin shi muna karatu a muciya janareto na wahalar da mu kuma janareton wanda za a siya ya wadaci masallacin naira dubu ishirin ne ana ta yi ana ta yi mutumin nan da shi yake karatu yana zaune da ya kwanta ya mutu a ɗakin shi kare akwai naira miliyan takwas banda banki banda kadarori banda gidaje a abuja ku za abin mamaki zuwa yanzu bai da ko sisi kuma ya kwanta ya mutu iyalan bai duk kuɗin sun ƙare duka sun ƙare ba a shekara ba kuɗin duka an kacakcala su gano wannan da kyau ko na tuna lokacin da ya tara abokan shi gaba ɗaya ce ku zo mu shirya wani tsari mai kyau yanda ko da mun kwanta mun mutu za mu iya rike ƴaƴanmu kun gano wannan ko da karatu ko kaza kaza sai suka koma suka kira mitin saboda su ne masu kuɗi shine talaka sai suka ce albani kawai yana sa taimake shi ya ce a taimake shi ba kira su zai masu dabara ba kun sa abin mamaki dukkan sai da suka mutu suka bar shi a raye kuma su duka sai da iyalansu suka tagayyara shi ya kwaso iyalan ya rike iyalan kuma shi kadai ko ba su tara wancan kuɗin da ya ce a yi ba kun gano wannan da kyau ku a lokutan baya na sha ina shirya irin waɗannan kwamitoci in ce a zo a yi kawai sai a kala min wata magana a ce ai kaza ne yasa nake son ai wannan abin amma zuwa yanzu da kowa ya fahimci inda muka sa mu gaba kuma na ware ku iyakan ɗalibai yardarduna muke yin abubuwan mu kun ƙara jin hayaniya a gari ai ba ƙara ji ba in kun lura ba kasafai ne za a zo hatta a masallaci ko mu ciwa a nemi taimakon mutane za mu sai mai a janareto ba ruwanmu da su sai mun yi karatu imu imu za mu yi abun mu kuma an kusan lokacin da wannan ɗin ma za mu zo mu daina yi ai mataki ne akan tafi kan isa amma a waye gari abubakar kusan fa da'awan makka abubakar ya bada kuɗin da shi da khadija fa duka da'awan da annabi ya shekara goma sha uku shi ya sponsorin da'awan duka da shi da khadija khadija taras ta bar mai sponsorin da'awan da aka zo madina farko farkon da'awan annabi shekara uku farko abubakar ya sponsorin da'awan duka sannan su usman sun sa hannu da sauransu amma irin sa hannun da suka yi ko, to ba ma a ganin sa hannun irin sa hannun abubakar da ya yi. Jama'a don menene ba za mu yi haka ba? Eh, don menene? An waye gari a ƙasashen waje a Indiya da China sun gina jami'a, hamshakiyar jami'a, wanda kun san abin mamaki da gudunmuwan mata suka gina shi. Mace ce za ta zo za ta yi girki a gida sai ta ɗibi tafin hannu haka na shinkafa. ko masara ko dawa sai ta zuba, sai ya kai tiya biyu tiya uku sai ta ce a ɗauka a kai masallacinsu, in an tara ya kai buhuna da yawa kowa na kawa, an ware buhun shinkafa na gero na dawa na kaza, kun fahimci wannan ana tara in ya cika sai a ɗauka a kai kasuwa sai a saida kudin sai a kai banki a aji. Da haka suka tara kuɗi da yawa suka sai fili, da haka suka tara kuɗi da yawa suka gina, jami'a mafi girma na farko a musulunci, ‘yan Chinese suka gina ta. kuma da haka suka yi. Amma yanzu, hula ne ake yawo da shi haka ana cewa mutane su kawo kuɗi wani bai bada ba, amma kullum zagi ake ana cewa, ai, ba ga malam sai sheki yake ba hankalin shi kwance ba abin da ke damun shi, ai wannan kuɗin yake ci. Kaji, wai wannan wai wannan kuɗin. Ina fata mun gano wannan sadaka, Jamil nawa ka samu kuɗin sadakan ku, kuna samun dubu ɗaya kullum? Wai a wannan ne za a ce wai ka ci ku lero waɗannan abubuwa na mutane da Allah. Sai aka waye gari malaman sai suka zama ba masu da gaskiya kwata-kwata. Yanzu ran na abokina ya zo muna tattaunawa, irin wannan magana ya ɗauko yake yana da wani tunani, na ga shi wannan tanu kuskure ne ya janye shi. wai an tara kuɗi za a musulunci hidima wai sai malami ya buƙatu wai yana ganin wai in ya taɓa wannan kuɗin wai kaman wai ai duk aikin musulunci ne tunda an jima zai zo wai zai mutane wa'azi kaza na ce kai kai kai kai an yi taɓa jin buguwar fatawa tun da nake irin wannan ba mun gane wannan da kyau ko ai nan da na yana gaya mana jizzifa na neman yake toman na ce iye a taɓa kuɗin da za a yi ma Allah aiki ai malami in yana neman kuɗi tara mutane zai ce su tara mashi kun gane wannan in su bayan Allah ne nagari wanda Allah yake nufinsu da albarka sai su tara malamin su kuɗi su bashi ya kashe kuma su ji daɗi a ransu annabi fa yana auren ‘yar abubakar amma abubakar ke sponsorin ɗin gidan annabin yake sponsorin da'awan gaba ɗaya kuma bai taɓa damuwa ba annabi bai taɓa jin gazawa ko ta damuwa wai ana ɗaukan ɗawainiyan shi ko ɗawainiyan da awon ba bai taɓa jin wannan ba shi kuma abubakar bai taɓa jin wani isa wai ni ke yin kaza ba sau dama aikin wa suke yi aikin Allah ne kai da karatu ni da kuɗi ko kuma kai da karatu ni da kuɗi da dattako dole sai an haɗa waɗannan abubuwan gaba ɗaya sannan al'amarin ne zai me zai fata fa in ba haka ba wallahi an dinga samun matsaloli kenan an dinga samun matsaloli kenan wai a ce wai an tara kuɗi wai wani ya kashe an tara kuɗi wai wani ya kashe ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu kwanakin baya ga malam Mahmud tun da muke gwagwarmayar nan shekara nawa ishirin da ya wuce ba ta da shi ake yi muka wayi gari kuɗi ne aka samu fa muka shirya wannan kuɗin muka je muka sai hannun jari da shi wai wannan kuɗin kullun cewa kai wai wannan kuɗin wai suna hannuna wai ni na je na shi sa ban taɓa damuwa ba ka tuna wata kana asibiti na kira ka a waya kai magana wasu mutane ne sun zo sun fi ishirin fa wai in faɗi gaskiya kan wannan na ce to ba zan faɗi gaskiyan ba sai na kira ka da kai wannan bayanin sai sai sallallami inna lillahi wa inna ka tuna san da aka kai ƙara wai mun yi kiwon kaji na cinye kuɗin kaji aka je wajen malam Ahmad Kauru ni wallahi na manta ma inda kuɗin kajin nan suke Allah da ya tashi rufa min asiri kana wajen sai ga bayani na fitowa sanka sanka ai ga yanda wai musulmi ne ke ma malaman su wannan sharrin wai kuɗin kaji, ji maganar banza, wai kuɗin kaji. Kuma kajin nan fa sanda gama kiwon su gaba ɗaya, aka tara wanda suka tara kajin nan ina masallaci ina ba da suna na ci aje ansa. Aka je aka kwashe kajin duka aka cinye komi ba a bar man ba. Sanda na koma nake tambayan manajan ba da kajin kai ina nawa sai ce a ya manta wa ko ɗaya bai aje man ba wai kuma wai wannan ne fa aka koma kuma ana zagi na. Sannan an ba da bashi ne su kawo kuɗin suke kawowa, kowa ce ya cinye yari ya cire kuɗin shi. ‘Yan wanda suka kawo kuɗin kuma aka je aka yi musulunci aiki da kuɗin, wai kuma wai wannan wai shine wai abin da ake yawo da mu, wai a gari ake zage mu. To waɗannan mutanen har sa ɗauko kuɗi su baka ka karɓa? Dole ne mu faɗi irin waɗannan abubuwan jama'a. Mun gode ma Allah madaukin sarki tun da muka taso, ƙoƙari muke muna me. muna ɗan fafutuka ana ɗan samu ana ‘yan sana'a ana ‘yan abubuwa sai abubuwa suna ɗan tafiya lafiya lau to shi kenan sai a ce wa ina wa ne yake samun kuɗi da shekaru na da shekarun ka ɗaya ne da wayo na da wayan ka ɗaya ne da gogewa na da gogewan ka ɗaya ne kuma kai tun da ka taso ka ba san da fa ina sana'a ne kun gano wannan da kyau wai sai a kawo irin waɗannan abubuwan ina gaya muku wannan ne dan nan gaba ka kuyi ma malaman ku fa mu dai yanzu mun riga mun taka tudun mun tsira, insha Allah, ina fatan mun gano wannan da kyau, ba wanda zai mana wannan zagin. Akwai fa yaron da ya zo ya ce man don Allah malam shi so yake ya ga miliyan ɗaya. Mun gano wannan, lokacin da muka fara cinikin gidan nan, na zo na zube mai naira miliyan biyar. Na ce ga miliyan ɗaya ce Allah sarki, wannan miliyan ɗaya ne ce miliyan ɗaya ne. ya kalla yi shiru ya ci ikon Allah ya ga miliyan na ce tafi sha-sha-sha miliyan biyar ya gani ya ce miliyan ɗaya to bai saba ganin kuɗi ba an gano wannan da kyau kuma maganan gaskiya ne bai san su ba ne to wanda bai taɓa riƙe naira dubu ɗari biyu na shi ba sai ji wani wanda ya raina yana ganin shi limamin masallaci ya yi irin wannan cinikin to ƙarshen ta in ba a sa'a ba me zai yi radda zai yi kuma duk wasu fitintunu da suke tasowa ko wannan cinikin ya haddasa su, ana hasadan ya za a yi a ce, kamar mai shago ne zai iya wannan abubuwan, kai na wuce fa yadda kike tunani na fa amma zan ba ku mamaki har ku da nake tare da ku a wani al'amari da zai faru ku da ku yi mana adda Allah ya tabbatar sai kun sha mamaki sai kun ce an yance o wannan laluran ku kuma tunda kun kuna wasa ne cewa addini za ku yi kuna yi da sanyin jiki ko to ni ba zan yi da sanyin jiki ba so nake in naje lahira an ga abin yayi man haske shi za ku ke ganin abu ya taso in tirsasa ku in ce dole sai kun yi dole sai kun yi yana ne cewa yana tilasta mutane an taba addini dole eh munan namu addinin dole ake yi in ka shiga ba fita na kawo ku wanda da suke addini dole kenan in ka shiga ba fita a gane wannan da kyau su waɗancan ba a ce masu suna tarzasa mutane ba a wasu mu wanda mu muna maka ne ka yar anan ka tsinta gaba shi yasa Allah ya maku albarka duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum